alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wannan shine darasi na biyu a cikin daura ta a manzumatu zamzami fi usuli tafsir za mu tashi a alkhamisu wasadisu allailiyu wan nahariyu nau'i na biyar da na shidda allaili wan nahari ma'ana a cikin ayoyi ko alkur'ani akwai bangaren da ake ce ma al-laili akwai bangaren da ake ce ma an-nahari al-laili huwa ma nazala min alkur'ani fil laili wan nahari huwa ma nazala min alkur'ani fin nahari duk abin da ya sauka ga manzon Allah da dare ana ce masa al-laili abin da ya sauka ga manzon Allah da rana kuma ana ce masa mi an-nahari to sai a karanta
وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبلات أي فاولي وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل عن التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نازلا مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل
مالا يتي وصورة الفتح أتت في الليل وآية القبلة أي فولي يتي سورة الفتح تازو أتاسب كد الدري وآية القبلة أي فولي دكما آية القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام إتما وانا آية تاسب كد الدري وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل haka kuma da faɗin Allah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna ila akhir al-aya usarrihkunna sarahan jamila shine ma'anan wal khatmu sahul a'ni allati fi hal banatu lallati khustat biha azwajuhu fa athbiti a mun yi riga malam masallaci yace a'ni allati fi hal banatu wannan ya ayyuhan nabiyyu kin ina nuhin wadda a cikin ta an zano diya kenan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina azfa zuwa karshe kenan ayatul hijab ko yawwa yace khussat yace a'nil lati a'nil lati fiha albanatu ina nuhin ayar da a cikin ta an zano diya lallati khussat biha azwajuhu ba wadda aka kebance matansa ba da ita fa asbiti sai ka tabbata kenan ba wanda muka kawo harko ba ko yawa wa ayatu thalathati alladhina ay khulifu bi tawbatin yaqina haka kuma ayar da take cewa wa ala thalathati alladhina khulifu ta cikin suratul tauba ko bi tawbatin khulifu bi tawbatin yaqina ai an canza musu ko an jinkirta su da tuba wanda yake mai tabbaci ana gan da kyau ko yawwa wannan ayar ita ma ta wa ala salatil ladina kullifu ita ma da dare ta sabka yace fa hadhihi ba'dun lilayliyin ala annal kathira bin nahari nazala yace wannan wani sashi ne na ayoyin da suka sabka da dare yace amma mafi yawan ayoyi a cikin ini suka sabka da rana suka sabka ana gane da kyau ko yawwa kina wannan misalai na ayoyin da suka sabka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ni daddare amma mafi yawan ayoyin da rana suke suke sabka abin da yasa mafi yawan ayoyi da rana suke sabka domin lokacin ne ake zirga zirga waja'alna an-nahara ma'asha shine lokacin rayuwa kuma dama ayoyin suna sabka ne in aka yi wani abu to da rana ne aka yi yin abubuwa to shi yasa ayoyin sun sabka da me da rana na'am ta sai السابع والثامن الصيفي والشتائي to sai a karanta wannan za mu maimaita ta so uku tunda ita kadai ce a samu mata yan uwa ko
صيفية كآية الكلالا
والشتاء كالعشر في عائشة
صيفية كآية الكلالا والشتاء كالعشر في عائشة صيفية كآية الكلالا والشتاء كالعشر في عائشة مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل
نعم مالن yace nau'i na bakwai da na takwas as-sayfi wa shita'i abinda ake cewa as-sayfi huwa ma nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min al-qur'ani fi zamani as-sayfi abinda ya sabka ga manzon Allah zamanin zahi shine as-sayf wa shita'i ma nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min al-qur'ani fi zamani ash-shita' shine abin da ya sabka ga manzon Allah a lokacin a lokacin sanyi wannan duka yana nuna mana yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kula da alqur'ani ta yanda hatta ma yanayin yanda aka sabkar da aya ma suna mi suna haddacewa hatta inda aka sabkar da aya suna mi suna haddacewa to malam yace safiyatun ka ayatil kalala wa shita'i kal ashri fi aishati ya ce ayar da aka sabkar lokacin zahi kawar misalin ayatul kalala ya staftu na kakulillahu yuftikum fil kalala wa ake ce ma alkalala huwa man mata bila abin wala walade shine wanda ya mutu ba ɗa ba uba ma'ana iyayen shi duk sun rasu kamin shi ya rasu kuma sannan baya da ɗa ko guda ya mutu ya bar dukiya to ya za a raba gadon nashi shine ake ce ma alkalala washita'i kal'ashri fi Aisha ita kuma ayar ta sabka lokacin sanyi kawar misalin ayoyi guda goma da suka sabka a dangane da Aisha ma'ana dangane da kubutar da sharin da aka ma Aisha yana nan cikin suratul nur ko innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum wannan har zuwa ƙarshen safaha har zuwa ƙarshen safa walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu har zuwa ƙarshe na'am yana wannan ayoyin gaba ɗayan sun sauka lokacin mi lokacin sanyi na'am to sai at-tasi'u al-firashiyu sai a karanta ka ayati salatatil muqaddama
في نومه في بيت أم سلمة
يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا مستفعل مستفعل مستفعل
yawwa malam yace ka ayati salasatil muqaddama fi nawmihi fi baiti fi baiti ummi salama al firashi ma nazala ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa ala firashi nawmihi shine abin da ya sabka ga manzon Allah yana akan shinhidar sa ta kwana shine malam yace ka ayati salasatil muqaddim muqaddama kaman ayoyin nan ta mutanen nan guda uku da ta gabata shine as-salasatu alladhina khulifu ko wace na mubinta tauba ta sabka ga manzon Allah yana a kwance fi naumihi fi baiti ummi salama yana kwance a cikin kwanansa kuma a kan shinhidar ummu a daki na ummu salama kenan kun ga har ma sai da aka rawaito a dakin wa aka mi aka sabkar da ayar yalhaquhu an-nazilu mithlu ar-ru'ya likawni ru'ya al-anbiya'i wahya yace yana bi masa ma'ana ana sanyawa a cikin alfirashi annazilu abin da ya sauka ma manzon Allah mislur ru'ya yana cikin maholki li kauni ru'yal anbiya'i wahya domin kasancewar maholkin annabawa wahayi ne kenan duk abin da aka sauka ma manzon Allah yana cikin kwana ko cikin maholki ya gani to wannan ana ce mishi al-ish al-firashi ko yawa al-firashi al-wahyu al-firashi na'am ta daga cikin misali na na manzo Allah yana gengedi aka sabka mishi shine wata ran manzo Allah na zamni cikin sahabbai sai dan gengedi ya kama shi yana angaje yana cikin angajen nan kawai sai ya holka ya holka yana murmushi sai sahabbai abin ya ba su mamaki to manzo Allah ya tashi da kwana kuma yana murmushi sai yake sai ce musu an sabkan min da wata aya ce wadda ta sani farin ciki an sabkan min da wata sura ce wadda ta sani farin ciki ita ce inna a'taina kal kausar wannan shine kenan wannan misali ne na surar da aka sabkan ma mutum manzo Allah yana cikin bacci ko an gaje na'am sai al'ashir asbabun nuzuli da mu karanta sannan sai mu fassara
وصنف الأئمة الأسفارا فيه فيمم نحوها استفسارا فيه فيمم نحوها استفسارا ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع أو تابعي فمرسل وصحتي عشيا كما لإفكهم من قصتي والسعي والحجاب من آياتي خلف المقام الأمر بالصلاة
نعم malam ya ce yanzu al'ashir na goma asbabu annuzuli ma'ana asbabun nuzul me ake ce ma asbabun nuzul shine ma ma unzila shay'un min alqur'ani li ajlihi abunda dan shi aka sabkar da wani abu na alqur'ani shine asbabun nuzul ma unzila shay'un min alqur'ani li ajlihi abun da dan shi aka sabkar da wani abu na alkur'ani asbabun nuzul kala biyu ne akwai asbabun nuzul al'amma akwai asbabun nuzul al-khassa to nan malam yana bayani al-khassa ne al-amma shine sababu nuzulil qur'ani ammatan dalilin sabka al-qur'ani gaba daya ana gane da kyau ko me dalilin sabka al-qur'ani gaba daya shine walaqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir haka kuma a wasu ayoyi kawar misalin inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab kinan kaga wannan ayar duka ta nuna alqur'ani an sabko shi ne saboda a rika mi a rika tunani game da abin da ke cikin sa ma'ana qur'ani ya zamanto wa'azi ma'ana shi qur'ani gaba ɗayan shi an sabkar da shi ne dan ya zamanto mi wa'azi to wannan suna daga cikin asbabun nuzul al'amma sai alkhasa shi kuma shine wanda yake bance wasu ayoyi daban-daban to nan malam yana bayanin asbabun nuzul sai ce wa sannafal a'immatul asfara fihi fayammim nahwa hastifsara ana gan da kyau ko malam yace malumai al'immatul asfara malumai wanda suke masu yawan balaguro dan neman ilimi da yaɗa su sune al'immatul asfara wasu kuma suna fassara shi da asfara ya al'immatu al'mu'allifu na malumai masu yawan wallafe-wallafe kenan malumai sun yi wallafe-wallafe fihi game da sababin nuzul fayammim nahwa hastifsara ka nuhaci shine fayammim ka nuhaci wannan littafan dan ka yi bincike game da asbabun nuzul akwai littafai da aka wallafa akan asbabun nuzul kawai misalin littafi na لباب النقول في أسباب النزول نا الإمام السيوطي دكما لتاهنا المسند الصحيح في أسباب النزول نا الإمام مقبل بن هادي الوادعي wanda yana ɗaya daga cikin littafai wanda yake faridun min nau'ihi shi ya kumshi asbabun nuzul ne wanda suka inganta kawai amma irin su babun babun nuqul na al-Imam Suyuti su da ingantattu da wanda ba ingantattu ba duk sawa ake akwai kuma littahi na attibiyan fi bayani al'asbab dukkanin su dukkanin irin wannan tafan sun kumshi bayani na asbabun nuzul da waɗanda suka inganta da wanda ba su inganta ba amma shi na wannan almusnad sahih na fi asbabin nuzul na imamu mukbil alwadi alwadi'i shi ya shahara da ingantattu kawai yake kawowa kenan in kana son ka san asbabun nuzul ingantattu sai ka samu wannan littafin sai malam yace ما فيه يروى عن صحابي رف عن عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع دو أبندا aka rawaito na sababin nuzul daga sahabi rufi'a to wannan za a bashi hukuncin kawar daga manzon Allah ne dama suke cewa qaulu sahabi fi ma la majalil ra'yi fihi lahu hukmun rafi idan sahabi ya faɗi magana wadda babu wadda a ra'ayi ba a cewa ba a wannan maganar ba a ijtihadi a cikin irin wannan maganar to kamar daga manzo Allah ne take wa in bi ghairi sanadin fa munqati amma idan aka samu sababi na sabkar aya aka ce sahabi ya ce kaza amma ba a samu sanadi ba to fa munqati wannan za a ce mata riwaya ce munqati'a ta tsatsa kenan da'ifiya ba za a aiki da ita ba aw tabi'i fa mursalun wa sahhat ashiya kama li iskihim min qissati ko kuma aka rawaito daga daga tabi'i sababin nuzul kin da aka rawaito daga tabi'i bai kawo sahabi ba to sai a ce mishi wannan mursal yace wa sahhat ashiya kamali ifkihim min qissati yace wasu abubuwa na asbabun nuzul sun inganta kamali ifkihim min qissati kawan misalin kissa ta al-ifk kissa na kirkiran ƙarya da aka ma Aisha kun ga wannan sababin nuzul kin ya tabbata wasa'i wal hijabi min ayati khalfal maqamil amru bis salati haka kuma misalin ayar da ta zo game da bayanin as-sa'i baina safa wal marwa yana nufin inna safa wal marwata min sha'airillah kaga dalilin sabkar wannan ayar mutanen Madina ne sun kasance a da kamin zako musulunci suna da duwa suna da manyan gumaka a tsakanin safa da marwa to nan suke ibada su yanzu da musulunci ya zo sai suka rika ganin in suka yi wannan kamar sun yi bauta ga gumakansu shine sai Allah ya saukar da wannan ayar إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما babu laihi duk da ada kun yi bauta to yanzu ai ba su za ku ma bauta ba babu laihi ku yi mi as-sa'i baina safa wal marwa to kun ga wannan shi sababin nuzulikin ya tabbata wal hijabi min ayati haka kuma ayatul hijab ana gan da ke ko ko kuma ayatul hijab tana daga cikin wannan ayoyin yana nuhin ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il har zuwa ƙarshe ko kuma me yake da suna daga cikin ayoyi na aya ta suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ila ina nan kun ga an samu su hijabi na shiga gidan manzon Allah tun dalilin sabkar wannan ayar sahabbai da duk wanda ya ga dama kowane lokaci mutum na shiga gidan manzon Allah sai Umar ya ce ya manzo Allah ina gani ya kamata a ce an sashe kamaki ga gidanka matanka mutunan banza da mutunan kirki duk yana ganin su ya kamata a ce sun bambanta da sauran mata to sai aka sabkar da wannan ayar aka haramta musu ganin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba da shakamaki ba aka hana musu shiga gidan manzon Allah sai da izini sai yace min ayati khalfal imam al-amru bis salati yana daga cikin ayoyin kuma me yake da suna ayar wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ita ma wannan Umar ce yana daga cikin muwafaqatu Umar yace law ittakhadna fi maqami ibrahim musallan ya rasul yanzu Allah ina ma a ce in mun yi dawafi mu rika sallah a wajen maqami ibrahim sai Allah ya sabkar da aya ya tabbatar da mi wannan kenan kun ga wannan duka suna daga cikin misali na ayoyin da sababun nuzul kinsu ya tabbata a takaice sababun nuzul sanin dalilin sabkar aya yana da muhimmanci sosai daga cikin ka'idodin malaman tafsiri suke cewa ma'rifatu asbabin nuzuli lazimatun li fahmi ma'ani alquran ma'rifatu asbabin nuzuli lazimatun li fahmi ma'ani alquran sanin dalilin sabkar aya dole ne a wajen gane ma'anoni na alqur'ani mai girma kenan dai ana so mutum ya san dalilin sabkar aya ko dalilin sabkar sura ko abin da ya kama da haka na'am sai mu zo gaba alhadi ashara awwalu ma nazala sai a karanta iqra ala al-asahif al-mudaththir أوله والعكس قوم يكثرون أوله التطفيف ثم الباقرا وقيل بالعكس بدال الهجرا مستفعل مستفعل مستفعل, ما لن يتي nau'i na goma sha ɗaya awwalu ma nazala bayanin farkon abin da ya fara sabka a alkur'ani iqra alal asahif al mudassiru awwaluhu wal aksu qaumun yaksuru malam yace suratu iqra wace ce suratu iqra ha suratul alaq ku rike ka'ida suke cewa fawatihu suwari asma'ul laha fawatihu suwari asma'ul laha horkon sura sunan sura ne dan haka dan ka tambayi mutun ya ce ma waje sura yake kake ko sura yake sai ya ce maka suratu tabbata yada yayi a da ko lokacin muna muna horko horkon karatu in mutum yace suratu suratu tabaraka yake sai mutum dariya mu ce suratul mulku ake cewa alhali ya halatta fawatihu suwari asma'ul laha sai dai surorin da horkon su yake da kama da juna to wannan dole sai an mi sai an bambanta ya aka tambayi ko sura ce alif lam mim as-sajada alif lam mim ali imran alif lam mim al-baqara yau sai ka ga sai ka ga abin da zai bambanta ta da mi da sauran amma an tambaye ka misali sura suratu amma nake kai jiya ina ka tsaya wajen ina kuka tsaya wajen qiyamul layli suratu sai ka ce misali suratu wan najmi yayi ba ba ba gwaranci kai ba ka faɗi daidai in kace suratu wan najmi ko kace suratu najmi duka yayi in kace suratu iqtarabati sa'a wa shaqqa al-qamar nan muka tsaya yayi to min fawatihu suwari asma'ul laha to kenan mala yace magana mafi inganci suwar da ta fara sabka ita ce iqra ana gane da kyau ko fal mudassiru sannan suratul mudassir yace awwaluhu shine farkon abin da ya fara sabka wal aksu qaumun yaksuru yace amma wasu mutane da yawa suna ganin kishiyar haka ne wasu mutane suna ganin muddassir ita ce farko sannan mi sannan iqra to akwai malaman da suke yin aljam'u bainal qawlaini sai su ce awwalu ma nazala ayatan iqra wa awwalu ma nazala suratan almuddassir in bangaren aya ne ikra ta fara sabka in bangaren sura ne jumlatan muddassir ta mi ta fara sabka ana gan da kyau ko to amma magana mafi inganci ikra akin da yake ana gan da kyau ko ikra akin da yake wallahu ta'ala a'lam malam yace awwaluhu at-tatfif thumma thumma al-baqara wa qila bil aks bi dar al-hijra yace amma abin da ya fara sabka a darul hijra ina ne darul hijra madina abin da ya fara sabka a Madina shine at-tatfif suratul mutaffifin wailul lil mutaffifin ita fara sabka a Madina thumma al-baqara sannan suratul baqara wa qila bil aksi bi daril hijra wasu kuma suka ce a'a baqara ce farko sannan sannan sannan at-tatfif abin da yasa at-tatfif ta fara sauka Madina domin manzo Allah ya isko mutanen Madina suna ha'inci wajen ma'auni ana gane da kyau kuma an yi daidai da munafukai suna suna izgili ga sahabbai to sai aka sabkar da wannan surar ai kaji a cikin ta innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha qalabu ila hazwa karshe to duka kun ga bayanin dai halin da ake ciki ne a ina a Madina kuma in ka diba ita ma suratul baqara ai farko farkon ta kaga ta yi ishara akan haka ko وإذا يكر سنة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون أكن واتسبك مكة أكوي منافقين مكة با منافقين sai dai kahuri ko musulmi amma madini ne aka samu aka samu muzabzabina baina zalika Allah ya raba mu da su munafikai munaho munaho in ji an zamani ko na'am to asani ashar na goma sha biyu akhiru ma nazala abu na ƙarshe da ya sabka alqur'ani to sai a karanta wa ayatul kalalatil akhira قيل الربا أيضا وقيل غيرا وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيرا مستفعل مستفعل مستفعل نعم malam ya ce na goma sha biyu ƙarshen abin da ya sabka alƙur'ani ai akhiru ma uhiya ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ayatul kalalatil akhira qila riba aidan wa qila ghayra yace ayatul kalala wannan dai yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala wasu suka ce ita ce ta ƙarshe da ta sabka alƙur'ani qila riba aidan wasu kuma suka ce a'a ita ce aya ta riba ana gan da kyau ko waƙila gaira wasu kuma suka ce a'a ba ita bace wasu sun ce wasu misali akwai wanda suka ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba ita ce aya ta karshe wasu kuma suka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum har zuwa karshe suka ce ta karshe nan da aka ce waqilar riba ana nuhin safha wannan guda ta suratul baqara da aka fara bayanin riba har zuwa ƙarshen wattako yawman turja'una fihi ila ita ce yake nihi to wannan ita ce magana mafi inganci kenan magana mafi inganci idan aka tambaye ka mecece aya ta ƙarshe da ta sabga alqur'ani sai ka ce wannan aya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون wallahi wannan ayar duk in na karanta ta zuciyata tana faduwa ka ji tsoron ranar da zaka haɗu da Allah sannan a saka ma da abin da ka ne ka aikata ba tare da an zalunce ka ba gadan gadan tuwaffa nufusu ma kasabat wa yahsudu zari'una ma zara'u in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u gobe ba gobe juma'a ba gobe alkiyama za a saka ma kowa da mi da abin da ya aikata in ka kyautata kanka kaima in ka munanta kuma kanka kaima abin da ka shibka shi zaka mi ka san dai ba za ka shibka hatsi ba ka girbi aya na'am to sai mu zo al-iqdus tani ko babi na na biyu ma yarji'u ila sanadi abin da yake komawa zuwa ga as-sanad ana gan da ko me ake ni da as-sanad shine سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول شيني سلسلة تما سرويتا أبو ما سرويتا حديثي ko magana har zuwa ƙarshen abin da aka rawaito kin misali za ka hadisi a ce haddasana wane an wane an wane qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu to wannan haddasana wane kin nan qala an wane an wane wannan shine silsila ana gane ke ko to shi ake cewa kuma as-sanad kenan ma'ana dai abin da yake komawa zuwa ga hanyar da aka bi aka samo alkur'ani mai girma ana gane da kyau ko yawwa annawul awwal wasani wasalisu almutawatir wal ahadu washadhu mu karanta sai mu yi bayani to
والسبعة القراء ما قد ناقلوا فمتواتر وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فادري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر وليس يقرأ بغير الأول وصحة الإسناد شرط ينجلي لا هو كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ لفظ العرب والخط مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل نعم malam ya ce annau'ul awwal wasani wasalis almutawatiru wal ahadu washazu almutawatir huwa ma rawahu aljam'u anil jam'i yahilu tawatu'uhum ala alkazibi min min min mubtada as-sanad ila muntahahu abinda ake ma almutawatir shine abinda hadisi ko ayat ko ƙira'ar da yawa daga cikin malumai suka rawaito irin yawan da za a iya cewa ba ta yiwuwa ma su yi kuɗin goro akan ƙarya ma'ana su haɗu akan ƙarya da farkon sanadin har ƙarshen sa wannan shi ake cewa mutawatir akwai shi a hadisi akwai shi kuma a qira'a ta alqur'ani sai al-ahad ana gane da kyau ko al-ahad shine ma rawahu al-jam'u alladhi lam yablugh rutbatal rutbatat tawatur shine abin da jama'ar da suka rawaito amma ba su kai yawan tawaturi ba sai shi kuma ashadhu maruya in muka in muka maida shi a bangaren Qur'ani dan ya bambanta sosai a bangaren hadisi domin a bangaren hadisi ashadhu huwa ma rawahu thiqatu mukhalifan me yake da suna liman huwa awsaqu minhu shine abinda adali ya rawaito amma wanda sun yi shi adalci sun rawaito kishiyarsa ma rawahu thiqatu mukhalifan liman huwa awsaqu minhu to amma a wajen qira'a shine maruya bisanadi wa lam yashtahir ana gane da kyau ko shine abinda aka rawaito da sanadi amma bai shahara ba wasu kuma suna cewa ko kuma maruya bisanadi wa khalafa الرسم العثماني shine abin da aka rawaito da sanadi amma ya sha bamban da rubutu na alkur'ani to za mu zo dai ɗai bayan ɗai malam zai ba mu misallansu ko kuma zai mana ta'arifin su ma wasab'atul qurra'u ma qad naqalu fa mutawatirun wa laysa yu'malu abunda malumai makaranta alkur'ani nan guda bakwai suka cirato to wannan shi ake cema mutawatir akwai wasu malumai da ake cema alqurra'us sab'a marawaita alqur'ani makaranta alqur'ani guda bakwai daga cikin su zamu zano su akwai nafi' ibn kathir sai abu amr sai ibn amir sai hamza al-kisa'i da asim wannan su ake cima alƙura'u ya sha bamban da alƙira'atu a saba'aha ana gane da ke ko na ji shi wannan yana zaune ƙumbul wani menene yawa ba nan muke ba yawa ba nan muke ba na in ka zo ƙira'atu saba'a ko ashirin ne zaka ji an ce su hafsuwar shi zuwa ne ne yawa ba na ake ba yawa ƙurra ya sha bamban da ƙira'at yawa to mala yace abinda alƙura'u saba'a suka rawaito fa mutawatir wannan shi aisha mutawatir وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري yace laisa yu'malu bi ghairi duk qira'ar da ba mutawatira ba ba a aiki da ita fil hukmi a wajen hukunci malam yajri majra tafasir matukar dai ba an kawo ta bane dan saboda fassara wata aya bari mu bada misali misali inda Allah mulkin suke cewa me yake da suna fasiyamu salatati ayyami ana gan da kyau ko a cikin aya ta kafara azumi na kwana uku to sai aka samu turwa ya tace fasiyamu salatati ayyamin mutatabi'at kun ga wannan cewa azumi kwana uku jere da juna mutatabi'at wannan ayar ba mutawatira bace kenan ba a karatu da ita wajen Qur'ani sai dai amma in wajen tafsiri ne za a iya mi za a iya hadawa a istishhadi da wannan ayar kenan talatu ayyamin muttabi'at kenan azumin na kwana uku ya za a yi su jere da juna shine malam yajri majrat tafasir ko kuma majrat tafsir yace wa illa fadri amma idan ba haka ba qawlaini in aradahu al-marfu'u qaddimhu zal qawlu huwa al-masmu'u yace akwai munguna guda biyu na malamai idan aya ta zo ba mutawatira ba kuma sannan ba ta zo majrat tafsir ba to an samu maguna guda biyu sai mala yace in aradahu al-marfu'u qaddimhu idan a ya kasance riwaya wannan marfu'iya ingantattar ta ci karo da riwayar ma'ana riwaya mutawatira ta ci karo da wadda ba ita ba to ka gabatar da mutawatira ita waccan kai watsi da ita zal qawlu huwal masmu'u wannan maganar ita ce wadda ake ji misali a samu aya mutawatira sai aka samu aya ba mutawatira ba ta ci karo da ita ba a iya a fassara ta da wannan ayar ana gani da kyau ko to wannan ayar za a yi ba za a aiki da ita ba sai a aiki da waccan wadda take tabbatatta yana da fa'ida sosai ka san wujuhul qira'at ko kuma ka san ayoyi qira'at mukhtalifa domin ka'ida malaman tafsiri suke cewa alqira'atul mukhtalifatu fil aya tufassiru ba'daha ba'da alqira'atul mukhtalifatu fil aya tufassiru ba'daha ba'da aya guda idan aka mata idan aka samu kirawoyi mabambanta a cikin ta to wannan ayoyin suna fassara juna misali kun ga fasiyamu salasati ayyam ita ce wadda ta shahara amma sai aka san fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at kun gani sai aka dauko wannan mutatabi'at kin aka ƙara sai aka mi aka samu hukunci ya tuka kenan kamar waccan ta fassara mi ta fassara waccan shine muhimmancin ka san wujuhul qira'at ko kuma alqira'atul mukhtalifatu fil aya to nan malam ya ga mana nau'i na farko na mi na as-sanad sai wasani nau'i na biyu al-ahadu kas-salasati tatba'uha qira'atu sahaba sai nau'i na biyu shine al-ahad ita kuma malam yace kas-salasati kawar misalin riwaya cikin as-salasa akwai su malumai da guda uku da ake cewa as-salasa wanda in haɗa su ne sai a ce alƙura'ul ashara to amma asaba akin su ne tabbatattu ko da yake daga baya malamai bayan tahqiqi suna ganin har su makin za a isa su a cikin mutawatir kin a as-salasa kin nan su ne me yake da suna Abu Ja'far al-Madani da Yaqub al-Hadrami da Khalfun al-Ashir wannan su uku su ne alqurra'us salasa in ka haɗa sai a ce alqurra'u al-ashara to kenan wasu malamai alqura'u thalatha riwayoyin suna sanya su a cikin ahad sai malam yace tatba'uha qira'atu sahaba kenan sai abin da yake bima ahad shine karatu qira'ar da aka rawaito daga sahabbai mabambanta wa thalithu shadhu alladhi lam yashtahir mimma karahu tabi'una was tutir yace nau'i na uku a wajen sanad shine ashadh alladhi lam yashtahir shine qira'ar da bata shahara ba mimma qarahu tabi'una na daga cikin qira'ar da tabi'ai suka yi wastatir kuma aka rubuto daga wajensu misali malamai suna bada misalin qira'a ta ashad shine fadin wa ma khalaqa dhakara wal unsa to sai aka rawaito wa zakari wal unsa sai aka aka samu wata riwaya daga wani tabi'i wa zakari والأنثى وما خلق الذكر والأنثى أتكون وجه سورة سورة الشمس كو ليل نكو يا سورة الليل وما خلق الذكر والأنثى سيأك ساموت قراءة وال والذكر والأنثى أكو من بنتي هو جمع أنا وما خلق الذكر والأنثى أي ومن خلق الذكر والأنثى da wanda da wanda suka da wanda ya halicci namiji da mace kenan nan kamar Allah ya rantsi da kansa ne ana gane da kyau ko to amma aka ce wa zakari wal unsa kamar Allah ya rantsi da namiji da mace to kun ga ma'anan ta ne ta sha bamban to sai wannan kira'ar ba a aiki da ita ta zaman to shadda la yu'mal biha sai malam yace kuma kaga in a ce wajen fassara ne ba iya hada su dan sun ci karo da juna na'am sai malam yace wa laysa yuqra'u bi ghairi al-awwali yace a wajen karatu na alqur'ani ba a karatu sai da riwaya wadda take mutawatira amma riwaya ta ahad da riwaya ta shaz dukkanin su ba a mi ba a karatu da su a wajen karatu na ibada idan kana so ka san qira'a mutawatira shine wannan dai qur'ani da yake gaban mu duk abin da ke cikin shi menene mutawatir ne na'am sai malam yace وليس وصحة الإسناد شرط ينجلي كما شرعي نا إسنادي إنغانشي نا إسنادي شرعي نا كرارا نا كربر قراءة kun san kamar yadda ake tabbata ingancin hadisi haka ake tabbata ingancin me qira'a yace lahu ka shuhratir rijali dabti wifaqu lafzi al-arabi wal khatti haka kuma daga cikin sharaɗin ya kasance an samu shuhuratul rijal wa dabti ya kasance marawaita ƙira'ar sun shahara kuma sannan suna da ƙwarin hadda masu karatun hadisi duk sun san irin wannan ka'idodin wifaqu lafzi al-arabi wal khatti kuma ya kasance ƙira'ar da aka rawaito ta yi daidai da lafazin larabci da kuma alhatti rubutu na yake da suna na al'usmani shi ne ake ni da alhatti na nan arrasmul usmani ana gani da kyau ko? na'am wannan kenan shi ne a takaice kamar yadda ka san a hadisi za a ce ma akwai sahihi akwai da'ifi akwai mutawatir akwai ahad ita ma haka a wajen mi ƙira'a akwai haka nan sai annau'u arrabi'u irin wannan duka mahimmancin shiga malamin tafsiri shine idan ka zo irin su littafai na me yake da suna al-qurtubi tafsirul qurtubi irin su ibnu kathir irin tafsiran da dai aka faɗaɗa bayani zaka ga za iya a rika kawo maka wujuhul qira'at kinnan to kaga in baka yi karatun irin wannan usulul tafsir ba sai ka ɗauka kawai ka zo ka ta watsa ai aya ma kaza ana iya karanta ta da kaza alhali baka san kana ta kwafsawa ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan mutawatira ita dai ce ake hukunci da ita ar-rabi'u an-naw'u ar-rabi'u qira'atun nabi sallallahu alaihi wasallam al-waridatu anhu to nan ma za ku sha wasu mamaki ta mu karanta
وعاقد الحكيم في المستدرك بابا لها حيث قرى بمالك كاد الصراط رهن وننشز كذاك لا تجزي كذاك لا تجزي بتا يا محرز أيضا بفتح ياء أن يغلى أيضا بفتح ياء أن يغلى والعين بالعين برفع الأولى دارست تستطيع من أنفاسكم بفتح فم بفتح فم بفتح فا معناه من أعظامكم أمامهم قبل ملك صالحا بعد سفينة وهذه شذت سكرى وما هم بسكرى أيضا قرة أعين لجمع تمضى واتبعتهم بعد ذرياتهم رافارفا عباقريا جمعهم رافارفا عباقريا جمعهم مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل
na'am malam yace annau'ur rabi'u qira'atun nabiy sallallahu alaihi wa sallam alwaridatu anhu wasu qira'o'i na manzon Allah da suka zo daga wajensa wanda ba su shahara ba a cikin littafi a cikin Qur'anin da yake a gaban mu anan kawan malam zai kawo wasu qira'o'i ne wanda an ji manzon Allah yayi karanta ayoyin a haka ko da yake a ƙur'anin da yake gabanmu ya sha bamban da mi da wannan kira'o'in da suka zo kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisi an sabkan mishi da alqur'ani ala sab'ati ahrufin akan harufa guda bakwai
shi yasa wataran Umar ya ji wani sahabi yana karatun namanta wace sura ce yana karatun wata sura da Umar ya ji wannan mutum yana karatun surar sai shi shi Umar bayan da manzo Allah ya koya mishi surar ba kawai sai Umar ya ce wancan yana yana rikita alkur'ani mutumin yana karatu Umar jin yake kamar ya je shaƙe shi ya hana mishi ma'i da sallar sai ya ce ba zai in bace har ya kare sallar yana kare sallah sai Umar ya zo ya ci kwalashi yace baka iya karatun Qur'ani ba ka zo kana ta sa Qur'ani cikin juna ko yace a ni haka manzon Allah ya koyar da ni yace ƙarya kake yi ni ai ba haka ya koyar da ni ba yace amma mu je wajen manzon Allah aka ce inda ba inda ba inda ba ƙasa na ake gardamar kokowa ko yawwa tunda mai abun na raye to aje wajen shi yayi hukunci ana zuwa sai manzo Allah ya ce ma wannan karanta Umar ya ce ma manzo Allah ai yana karanta Qur'ani bayan da ka karantar ba sai karanta sai ya karanta sai manzo Allah ya ce haka aka saukar da Qur'ani Umar ya ce to to ni fatawa to kai karanta ka muji shi ma Umar ya karanta aka ce kai ma taka haka aka saukar da ita sai manzo Allah ya ce musu wannan Qur'anin an saukar da shi akan haruffa guda nawa guda bakwai to kenan wannan yake nuna ana iya samun bambancin mi kira'o'i to nan hadisin zai muna bayanin wasu daga cikin kira'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi malam yace wa aqadal hakim wal wa aqadal hakim fil mustadraki baballaha haythu qara bi malaki yace al imam al hakim a cikin littafin sana al mustadrak ya kulla babi na musamman akan wannan kira'o'in yace haitu qarabi maliki ta yanda aka samu manzo Allah ya karanta cikin suratul Fatiha maliki yawmiddin sai karanta sa da mi maliki maliki yawmiddin an gane da kyau ko kun gani akwai qira'o'i da suke karanta maliki yawmiddin misalin qira'ata warshi da kuma khal da sauransu kaza sirat kaza siratu ruhunun wa nunshizu kazaka la tajzi bita ya muhrizu yace haka kuma as-sirat an samu su kirawoyi sun karanta ba a haka ba eh an samu manzo Allah wataran ya karanta as-sirat da sinun shi yasa zaku gani akwai wani Qur'ani kuka doka shi gojen as-sirat sai kuga an sa sinun ma'ana kana iya karanta shi da mi da sinun ko tsaka tsakiya baina sad wa sin akwai kuma waɗanda suke karanta shi da zayun misalin qira'a ta khalf صراط الذين أنعمت عليهم هكذا سكيتوا صراط الذين أنعمت عليهم bari mu zo ƙarshe sai in karanta muku ita da misali na khalf kenan zirata maimakon misirata ruhunun haka kuma farihanun maqbuda an samu manzo Allah ce fa ruhunun maqbuda wa nunshizu ana gane da kyau ko nunshizu shi kuma an samu qira'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kaifa nunshizu hako to sai aka sa kaifa nunshizu ba kami ba ha'un kazaka la tajzi bita ya muhrizu haka kuma la tajzi bita ma'ana maimakon la yajzi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum a ba shi ba ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu taqullaha wakhshaw yawman la, la ya jizi walidun an waladihi shai'a nan la ta jizi an samu ƙira'a manzo Allah ya karanta la ta jizi maimakon lami la ya jizi sai aka ce la ta jizi shine bita ya muhurizu manzo Allah ya karanta shi da ta maimakon da ya ya muhurizu ay ya hafiz ya kai mai haddan qur'ani aidan bi fathi ya'i an yugalla haka kuma da sa ma me yake da suna ya'un fatha an ya gulla ana gan da ke ku wa ma kana li nabiyyin an ya gull ana gan da ke ku to akwai ruwa ta zo an yughal sai wal aynu bil ayni bi raf'il ula haka kuma inda Allah yake katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal ayna bil aini yace to a wata qira'ar wal ainu bil aini aka karanta kenan wal ainu bil aini an samu qira'ar da manzo Allah ya karanta a haka darasta tastati'u min anfusikum bi fathihi fa ma'nahu min a'zamikum haka kuma darasta wali yaqulu darasta an samu ruwa ta zo darasta a wata riwayar kuma dorista wali yaqulu dorista tastati'u haka kuma hal yastati'u rabbuka an samu riwayar hal tastati'u ai anta hal tastati'u a cikin suratul ma'ida ne ko min anfusikum shi ma bi fathi fa sai a ce min anfasikum ma'anahu min a'zamikum ma'anan shi daga cikin mafi girman ku ishara ne zuwa ga laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum to a wata riwayar manzo Allah ya karanta laqad ja'akum rasulun min anfasikum maimakon min anfusikum anfasikum min anfusikum min anfusikum daga cikin ku ku mutane Allah ya turo da manzo min anfusikum kuma daga cikin ku Allah ya zabe shi shine zababbe daga cikin mafi girman ku daga an daga ashe'un nafis ne kina an samu riwaya da qira'a da manzo Allah ya karanta min anfusikum ai Allah ya turo da manzo wanda yayi tsada yayi girma daga cikin ku shine malam ma'ana yace ma'anahu min a'zamikum amamahum qabla malik salihati ba'da safinatin wa hadhi shazzat yace haka kuma an samu qira'ar da manzo Allah ya karanta amamahum qabla malik salihatin ba'da safinatin yana nuhin wa kana amamahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba ana gani ya aya take asali wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin To, kun gani wara'ahum a can, amma kuma a wata ƙira'a sai manzo Allah ce amamahum, wa kana amamahum malikun. Ana gan da kyau ku? Kuma, kuma a zahiri ma istahimi. Ana gan da kyau ku? Yawwa, a zahiri amam ce. To, amma kuma za mu zo wani babi wanda za mu gani me yasa kuma aka kawo wa kana wara'ahum shi. Tare da amamuhum ya hidacewa a ci, za mu gani akwai wani babi can gaba. To, kenan kun ga anan sai aka samu amamuhu maimakon wara'ahu kuma aka samu salihatun aka samu salihatin ko maimakon rishinta kenan sai kasance wa kana amamuhu malikun ya'khudhu kull safinatin salihatin ghasba sakra wa ma hum bi sakra aidha farratu a'yunin li jam'in tumba ai da kaji sakra wa ma hum bi sakra ai ka gane ina ne ake farkon suratul hajji ko yawwa wataran nasa sukara wa ma hum bisukara to wata qira'a ce manzo Allah yace wataran nasa sakara wa ma hum bisakara in ka zo wa ma hum bisakire in kai imala yawwa to ka gani irin wannan kaga in ka san shi nan ka je ne ya karanta baka cewa ka wancan bai iya qur'ani ba ya ce kai ne jahili yace qurratu a'yunin shi ma nan a samu ƙira'ar da manzo Allah ya karanta qurratu ayunin li jam'in tumda ma'ana an gabatar da jam'i maimakon fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun sai aka ce wata riwayar min qurrati a'yun ana gan da kyau ko min qurrati maimakon min qurrati sai aka yi jam'in sa wattaba'atuhum ba'da dhurriyyatihim rafarifan abaqiriya jam'uhum haka kuma ayar واتبعتهم بعد ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أنا كما سأكت واتبعتهم بعد ذريتي أكك أو بعد أو تكراء سي رفارفا عباقري جمعهم متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان سأكك أو صدوك أجمعي متكئين على رفارف عباقري ana ganin muttaqi'ina ala rafras ala rafarifin khudurin wa abaqirin ana ganin da ko maimakon a kawo shi a mufrati a kawo shi a jami'i wannan duka misali ne nami na qira'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka tabbata a hadisai kenan duka irin wannan kaga mai fassarar Qur'ani ya kamata ya san su dan za su taimaka masa wajen fassara alqur'ani sai ya nuna maka inda kaga an kawo mufrad misali min qurrati a'yun abun farin ciki ba guda ake nuhi ba don abin akwai kira'a da ta kawo mi qurrat kenan ababen mi kenan ba da guda ake ni ba ababen farin ciki masu ni masu yawa haka kuma inda aka kawo rafrafin rafraf shine matashi abukari shi kuma shine tafi wanda ake shin hidawa kenan da aka kawo shi a jam idan a nuna maka ba guda ake nihi masu menene masu yawa ne kenan da duka zai koma muna a wajen watan ka'idar tamu alqira'atul mukhtalifatu fil aya tufassiru ba'daha ba'da kenan wannan shine muhimmancin sanin alqira'atu almukhtalifa fil aya bari mu dan shakata da da qira'a ta ta khalf
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
kaga in akwai wani jahili sai ce ban bin shi sallah ko fatiha bai iya ba alhali shi kuma karatun da yi ne daidai ne akwai akwai kasar da ma wannan karatun kawai suke yi misali libya mafi yawancin su wannan kira'a ce suke yi zirata zirata ce ce kai bari in hita bashi kai zurara ne wuta ana gan da ke ko to wannan duka yana da muhimmanci mutum ya san mutum ya san kirawi din saboda kada ya zama ba kauye a wani wuri na'am sai al-nau'ul khamis wa sadis ko na'am a ina ji mun canya awon mu guda ya kamata mu tsaya a ba da minti goma sun isa hutu ko? a ba da minti goma na hutu in ya so sai mu komo mu samu awa guda ko awa guda ba ta samuwa ha? nawa ake tada sallah ha? kare ɗai daidai a kenan ci gaba ya kamata mu kenan ba za a yi hutu ba ya haƙuri mu ci gaba mu samu awa guda ce a tsaye da gaba ɗai in ya so gobe an zo sai a ida kammala gaba ɗaya